إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الخطبتنا اليوم على شكر نعمة الله تعالى علينا المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة خلقه نطفة في رحم أمه وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فيشكر الله تعالى عليها بلسانه وبحمده والثناء عليه بما هو أهله وبجواريه بتسكيرها في ذاته فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى إذ ليس من الأدب في شيء في شيء ككفران النعيم وجهود فضل منعم وتنكيره وتنكير له والإحسان وإنعامه ومن الشكر الله تعالى التحدث بما أنعم علينا بالقول والعمل في القول أن نقول الحمد لله على وجدنا أو على ما وجدنا في قليل وكثير وفي العمل إيتاء حق الله تعالى والإحساء والإساءة على الأهل والصدقات وغير ذلك ومن الكفر بالله تعالى في القول التقليل بما وجد وفي العمل منع الزكاة وإيتاء المآسي وإتيان المآسي وذلك لأدلة الكتاب والسنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء دينك وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه bayan haka bayan Allah kuɗubar mu yau tana yi mana magana ne akan godewa ni'imar Allah maɗaukacin sarki da ya mana lallai musulmi ya duba ya gani tattare da Allah maɗaukakin sarki cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana na ni'imomi wadda ba za su ƙirgu ba ni'imomin da ba za ka iya ƙididdige su ba kuma ba za ka iya lissafe su ba musamman tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fara halittarka a cikin mahaifiya da yadda Allah maɗaukakin sarki yake gudanar da rayuwarka har zuwa ranar da zaka sadu da shi to lallai dan musulmi ya wannan duban kuma ya gode wa Allah maɗaukakin sarki akan wannan godiya ta hanyar harshe da yabo ga Allah maɗaukakin sarki wadda shine wadda ya cancanci wannan sannan mutum ya gode ma Allah maɗaukakin sarki da gabansa wajen yadda zai horar da wannan ni'imar wajen yi wa Allah maɗaukakin sarki da'a ma'ana ya sanya ta wajen yi wa Allah da'a kuma ya sanya hakan ya zamanto wani ladabi ne a tattare da shi ga Allah maɗaukakin sarki domin ya sani lallai baya cikin adabi ga Allah maɗaukakin sarki mutum ya kafirce wa ni'imar da Allah ya ko ya yi jayayya da wata da wadda ya falala wato ka bijire wa ni'imar Allah ko ka bijire ma wadda ya maka wannan falalar baya cikin ladabi ga Allah maɗaukakin sarki saboda haka ya zama dole mu zama muna gode wa Allah maɗaukakin sarki cikin ni'imomin da ya mana kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah sani babu wani abu da muka samu na ni'ima fa duk wani abu da muke gani na tattare da ni'ima da ya same mu to daga wajen Allah ne wallahi ko mutum ya saki hanya ya je wajen boka ya samu abu to ba boka ne ba shi ba Allah ne ko mutum yana ganin ya je ya yi sassabe ya yi shara ya kone ya shuka ya yi noma ya gyara ya samu wallahi ba wayanka bane ba karfinka bane ba iyawarka bane waya baka Allah ne akwai da ya fi ka gyara ma a gona kuma bai samu abin da ka samu ba to lallai mu sani duk abin da muke samu daga wajen Allah ne na ni'ima daga wajen Allah ne don haka amma sai ka ga halin dan adam Allah ce thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun kuma gashi idan cuta ta same ku ba kuke ba da ake kaiwa kuka wajen Allah muke kaiwa yayi mana lokacin da muke cikin hali na talauci na babu abincin an nema ma an rasa ko babu kuɗin siyan duk kun Allah muka kai kuka yanzu kuma gashi Allah madaukakin sarki ya yayi an fara samu daga abin da aka noma amma sai ga wani dan adam kuma ya bijire wa Allah shine kamar da Allah ke cewa thumma idza kashafa durra ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikuna sai kaga idan Allah madaukakin sarki ya yi cutar nan a gare ku sai ga wasu daga ciki kuma sun koma suna shirka wa Allah kaga yana cewa ai kokarin da yake ya samu kai ka san abin da nayi gona nan kuwa noma kaza taki kaza ai dole ma in samu shi yasa irin wannan da ga an zo batun zakka sai ga yana ganin ai shi ya bane din ko mulki ne yana ganin kai yadda aka yi gwagwarmaya fa ka san bukawa ne ko kuma malam wane sai da muka je kaza fa wasu da aka gaba ɗaya suna danganta wannan ni'imar da Allah yi suna danganta ta ga wani abin halitta wadda ba mahalicci ba to lallai akwai daga cikin irin waɗannan daga cikin mutane to Allah na ga yamar kanu zaman nan kuma suna yin haka ne liyakfuru bima atahum suna yin haka ne duk wanda zaka je na jingino na yana wani yana kokari ne ya bijire ma abin da Allah madaukakin sarki ya bashi dan kar yayi zakka dan kar ya kyautata al'umma iya ganin yanzu akwai wani dabara akwai wani karfin sa sai Allah ce kai fatamatta uto ku ji dadin wasafa ta'alamun da sanni da ku sani kar ka bada zakkan kar ka gode wa Allah madaukakin sarki je kai duk abin da kaga dama to amma da sanni da ka sani wasu idan sun samu ni'ima shikenan sai su bijire kaga an kasa sanya dukiya ta hanyar Allah kaga an maida ita wajen kaɗe-kaɗe da wasu ma sha'a da zinace-zinace da makamantansu sana Allah maɗaukakin sarki a da tare da ni'ima fa yake gaya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahi inda da mu kididdige ni'imar Allah mu ce da mu kirga ɗaya bayan ɗaya ba za su kiyaye mu gano su ba amma sai dai Allah ce kai innal insana la zalumun kafar sai dai dan adam ya kasance mai zaluntar kansa ne kuma mai bijirewa Allah shi yasa da ga dan adam idan ya samu wannan abun sai dinga tunanin wani abu na daban sai ya kauce a suratul ibrahim Allah madaukakin sarki ya sake faɗa wa wani yake cewa fazkuruni azkurkum Allah ce ku fatina da ni ni ma zan tuna da ku mu zamto masu tunawa da dokokin Allah da ni'imomi da Allah ya mana Allah ya ce zai tuna da mu washkuruli wala takfurun Allah ce ku gode mani kada ku kafirce saboda haka na daga cikin godiya wa Allah madaukakin sarki shine mutum ya bayyana abin da Allah madaukakin sarki ya masa na ni'ima wajen magana da kuma aiki a samu a maganarka akwai nuna ni'ima ba cewa kaza ka ai a aikinka a nuna a gani a gabai kana yin abubuwan da Allah yake so wajen magana shine ta hanyar mutum ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah akan abin da ya samu kaɗan ne ko ƙarami ya ce alhamdulillah a dangane da kuma aiki godiya wa Allah ta aiki shine bawa ya zo wa da abin da Allah maɗaukakin sarki yake so wato kamar yalwata wa iyalai da yin sadakoki na taɗawa'i da makamantansu kuma na daga cikin kafircewa ni'imar Allah maɗaukakin sarki ta magana mutum ya dinga kalilanta abu ka zafa kaɗai na samu inda Allah ya ga dama za ka iya kuma baka samu ba sana ɓangaren kuma aiki akwai mai akwai ƙin ba da zakka akwai ɗaukar dukiya wajen kai ta cikin saɓan Allah a je a zubata a wajen garaya a zubata wajen abubuwa na kaɗe-kaɗe lallai na daga cikin bala'i na bujirewa ni'ima ta Allah maɗaukakin sarki kuma irin hakan yana sabbaba yunwa yana sabbaba tsoro a ƙasa yayin da ɗan adam da ya samu ni'ima ta Allah ya ƙi gode wa Allah ya ƙi godiya wa Allah ta baki da ta aiki to yana sabbaba yunwa wa ƙasa yana sabbaba ƙasa ta shiga cikin tsoro da rashin kwanciyar hankali kuma idan muka yi la'akari da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya buga mana wani misali a suratu na yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa daraballahu matsalan ƙaryatan kanat amina Allah maɗaukakin sarki ya buga wa mutane misalin wata alƙarya wacce ta kasance tana cikin aminci mutuma'inna wacce tana cikin nutsuwa ya ti harziku haragadan arzikinta yana zuwa a yarwace mai kasuwanci daga ya saro abu kawai sai ga ya ci riba mai noma daga ya shuka sai ga abin kawai ya yi kyau an yabi 'ya'yansa duk wani abu da mutum ya taba a wannan garin sai ga albarka ta faru an ɗauki abin a kwano an kai kuma an dawo da shi a mota ko an dawo da shi a mashin kasuwancin kwanan nan aka buɗe da dubu ɗari sai ga yanzu ana zancen miliyoyi ya atiha rizqu haragada arzikinta yana zuwa a yalwace min kulli makanin ta ko'ina wannan alƙaryar ganin arzikin ganin wadatar sai ta ƙi bin dokokin Allah ta ƙi cire zakka ta ƙi taimakawa iyalai ta ƙi taimakawa maskinai ta ƙi taimakawa dangi shine sai Allah ce fa kafarat bi an'umillah sai ta bijire wa ni'imomin Allah madaukakin sarki ta ƙi bada zakka ta bijire wa ni'imomin Allah sai ta dinga gayyato masu kaɗe kaɗe da yan garaya da yan gurmi ana ta zubar da kuɗin a banza saboda an same shi a cikin ni'ima ta kama zinace-zinace ta kama alfahari to Allah madaukakin sarki yace fa adaka Allahu libasal ju wannan alƙariya ku da Allah ya tahi darka ke ta sai ya dandana mata ya shimfiɗa mata riga ta yunwa wal khawfi da tsoro sai aka waye gari tana cikin yunwa sai yunwa ta zo mata ta waye gari sai ga tsoro babu zaman lafiya da birkita kar ka ɗauka Allah madaukakin sarki zalunta sai sai Allah ce bi ma kanu yasna'un wannan ya faru ne da Allah ya musu wannan azaba din saboda abin da suka zance suna aikatawa na saban Allah madaukakin sarki shi ya zamanto musu Allah madaukakin sarki ya yi musu azaba mai raɗaɗi da irin waɗannan abubuwa shi yasa ma Allah madaukakin sarki yake cewa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah madaukakin sarki shelanta wa duniya ne lallai idan mun gode da in shakartum in muka gode wa ni'imar Allah madaukakin sarki akan ni'ima da ya mana to Allah ce la azidannakum zai kara mana Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima mun fara samun amfanin gona ana gani yayi kyau sosai to lallai mu gode wa ni'imar Allah shine wajen sarrafa dukiyar ta yadda ya dace mu godiya wa Allah akan abin da ya bamu kar mu jingina da dabarar mu da wayen mu sannan kuma mu cire haƙoƙin Allah madaukakin sarki na zakka da ya dora mana in bayan mun yi zakka ma mu yi me mu yi waƙafi yawanci mun yi sakaci ba ma yin waƙafi kuma ana da buƙata a samu waƙafi yawanci rashin waƙafi ya sa wasu abubuwan sun zama wani iri waƙafi shine bayan ka cire zakka na ɗaya bisa goma abin da ka samu sai kuma ka ciro wani abu sai ku bayar ku wannan unguwar ko a wani guri wadda kuke haɗuwa ku yi ibada sai ka cire sai ka ce wannan kuma wakafi ne misali aka yi masallaci wakafi bayan ka cire zakka ka bayar na ɗaya bisa goma abin da ka samu sai ka ɗebo wani abu sai ka ce wannan wakafi ne a masallaci in wani aiki ya taso na masallaci a yi da shi ko kuma a unguwa bayan kun cire in kun tattara kun ba da zakka a kwamati yadda doka ta ce a musulunci misali to sai kuma ka ɗauko wani abu sai ka ce to wannan kwamati wannan zakka ce an cire da daɗe to wannan kuma ga wakafi a ajiye shi a unguwarmu in an ga wani yana cikin halin kakanuka ya ba shi da abin da zai jinya a ɗauka a ciki a ce je an ga rijiya unguwa ta lalace ko famfo ya lalace a ce a dubu a wakafi akwai a ɗauka a yi amma kaga yawanci ba mu da wani yanzu tsabara girowar ma bayan ta yi yawa zakkar ma ba a cire ta yadda Allah ya ce sai ga wani yana nukunukun haka shi dai ai amfaninsa bai kai zakka ba to in bai kai zakka ba ba za ka yi wakafi ba in ya kai zakka ma ba a ɗauke ma wakafi ba ba mu da irin waɗannan tsarurruka a musulunci to lalle yana da kyau mu tuna da su akwai abin da ake ce masa waƙafi wanda ana ajiye shi don yin wasu ayyuka ko na al'umma da ta shafi gari ko da ta shafi ibada ko dai da sauransu to Allah madaukakin sarki yake cewa lallai in muka gode wa ni'imar da ya mana zai kara mana yace tabbas wallahi ya hada da nuna tauki da lam qasam yace wallahi la azidannakum zai kara mu sai yace amma me wala in kafartu in ku kuka bijire kuka kibin dokokin Allah to Allah ce inna azabi la shadid Allah ce to lallai azabarsa tana da tsanani in Allah ya ga dama sai ɗanɗana ma kaga ka samu abin kuma a ƙarshe kafin a gewayo baɗi kuma jiki ya yi tsami an ko komaɗe da kwanan ba duk a kanjara ke yanzu an fara gyatsowa lallai mu kiyaye mu kula ƙwarai da gaske mamance nan abin da muka samu kar mu yadda a cikin wasu abubuwa matasa kar ka yadda kaka ta ruɗe ka ka ɗebi shinkafa ka je ka sayar ka siyo waya da mp in an kwan biyu akwai wannan matsalar wallahi in ba mu gyara ba za a samu matsala mu yi kokari mu maintain din ni'imar da Allah abin da Allah madaukakin sarki ya bamu na amfani shi zai kai mutum mun tsira da a ce kana zuwa ka siyo tsada wallahi gara ka siyar arha da ka siyo tsada Allah gara ka siyar arha domin diyi ka ci riba kuma ya aka ce arhar ka siyar kai ma za ka sake sayan wani abin arha amma dutsa da in ta hada ta yawa shikenan sai ga an samu matsala Allah ya dakar da mu Allah ya samu dace Allah ka ɗauka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ya tashi zuwa ga sallah a haka sauru a beri ka beri da sauru yana da cikin sallah